بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بفتح الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اثير لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد يو bakwai ko ga watan takwas ko takwas takwas ga watan takwas watan tara afwan takwas ga watan tara dubu biyu da goma sha hudu za mu fara littafin matnul ajurumiya matnul ajurumiya na abu abdullahi muhammad ibn muhammad ibn dawud as-sanhaji wanda kusan shi ne ɗigon ba na ilimin nahu wadda ilimi na nahau ilimi ne muhimmi sosai matuka gaya a addinin musulunci to in Allah ya so za mu iya ƙoƙari ga da littafin bayi da girma kan ka gan shi so amma kuwa in ba ka ɗaure lahurje ba da kyau to wataƙila in kai ba namiji ba ne sosai ka guduma eh kwarai da gaske saboda ganuwansa da haka ne haka sai haka so amma da yake ba wai aljanu bane suke yi mutane ne to mu ma da haka muka yi ko da yake ma nisban bata yi ba misalta aljanu da mutane yawanci ana yin hakan ne saboda wai jama'a sun hankalin su ya ɗauka shi aljanu yana yin wani abun da mutum ba zai iya yi ba amma ba haka bane kawai dai ana misali ne ko aljanu kaza kaza kaza to aljanu wa da shi da mutum wani mutum kuma wanda ko kwamfuta sai za ta bi a hankali yadda kake ganin mamakin tan nan ba shi yayi da duk kwakwalwar tan nan da kake shi da mutum din ya iya ita ina za ka zo har ta rika daukan abubuwa masu yawa so a takaice dai yan adam su suke yi da haka kawai duk abin da kace kuma ba za ka iya ba to ba za ka iya ba ne abin kuwa da kace za ka yi to ko mene ne insha Allah inda yan adam yan uwanka suna yi in dai kai din kuma dan adam din ne to kai gadon ilimi a wurin babanka annabi adam saboda nafsin qur'ani ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha ne kai dan adam ne kuma to kai gado sai dai ka zauna ka naɗe nan kuma ilimi bai taɓa zuwa ya yi zo ta maɗigan kan ya ta ruwa kawai ka ji alhamdulillah ka sai ka ji yayi naso innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum in ji sayyidina rasulullah ilimi sai an tashi ba a yin karatu haka kawai misali kamar yadda misali a zo yadda ake ɗurawa indaji ruwa at once sai ya ji ya cika fal to wallahi ba kai ta ba karatu kan ba kai ta ba sai dai akwai bambanci akwai several ways wadda malamai suke faɗi hanyoyi daban-daban wadda in an bi su za a samu ilimin kuma ilaye bambanci da na wani sau da dama mutum zai karatu dan kaɗan sai kaga Allah ya samar albarka sai kaga ya amfani mutane fiye da tsammanin ka dan kaɗan ne kuma wataƙila hanyoyin da nake faɗin kenan wataƙila saboda tsabar tsuran taɗawansa kawai sai ayar Allah ta cikin suratu suratul baqara sai aiki akan wattaqullaha wa yu'allimukumullahu Allah bi kulli shay'in alim sai ta aiki akan sa Allah ya ce in kuka ji tsoron Allah da gaske to Allah da kansa zai na baku ilimi sai ga mutum dan karatu sa dan kadan irin na irin na wannan dan tiris amma sai ka ji hikimomi suna fita a bakin sa na tada hankali karasa ta ina ya zauna yayi babu da yake ba na biyu karatu Allah yana bada shi a gane shi ko da ɗan kaɗan ne a ji hikimomi suna fita a bakin mutum na fitan hankali sai ka tsori ta karasa ina wannan kam ni na zama yake yi ya yi ta tafakkuri kamar zai mutu ne ya hidda wa'in abubuwan da suke fita a bakinsa ko yaya wani lokacin sai ka taras kila wani kakansa na hudu ko na biyar ne ya zauna ya jijjiki ya bauta wa ilimi ya wahala ya wahala ya wahala kila ko bai samu ma yadda ake so ba don Allah ya tashi sai ya saka masa a zuri'arsa sai a ba wani sai ya gagara kawai da ya dan fara kaɗan kawai sai ka ga abun Allah ya ma albarka kawai sai ka ga yana ta amfanin al'umma uku na hudu misali wai nake duka takasir kuma haka kawai zo kuna karatu wurin shayin sai ya kira wani a lungu kawai ya dubi wani kawai ya ce an ma lamuni kawai na ka zaje ka yi bincike a cikin fanni kaza cikin lamuni kawai sai ka ji duk abin da ya taba kawai sai ka ji albarka kawai dan karan karatu kamar da imam malik yake cewa shi karatu haske ne a cikin kirjin mazaje ba tara karatu ba haske ne wallahi za ku yi ta karatu da mutum gaban malami ɗaya za ku duka kikir kikir kikir kuna yi kana ganin ma kila kafin shi ganewa ina in Allah ya ɗiga albarka cikin nashi kila kan a haifi baban zama kana yi in dai karatun ne amma sai ya zo ya fi amfanin al'umma a kanka shi yasa muke roƙon Allah ya ba mu karatu mai albarka so a takaice dai wannan ba ra'ayi kare ba irin waɗannan da makamantansu amma da Allah ɗan uwa mu dage kun ga karatun da zamu fara wannan littafi na yau to a cikin dukkan karatuttukan da muke yi na tauhidi ne na tasawuf ne da kuma ilmin hadisi ne da dukkan su dai dukkan karatuttukan da muke yi nan tafsiri ne menene duka in ba a gabatar da wannan da za mu fara yau ba fa to fa akwai kura duk karatun duniya da za ka yi na arabiya in dai babu nahu baka san grammar arabic grammar ba akwai damuwa don ko za a yanka ka kai kanka ka san kana karanta larabci kana dai karantawa ne ko ma ka ce zaka gukuta in dai an shafe wasali to mukaddara ma akwai wasali to wani lokacin littattafan ana samun matsala wurin wasali ko injin yayi kuskure ko makamancin haka to kai kan fa sai dai ka biyar da ka gani kenan amma in kana da ilimin nahwu ko kuskure injin yayi sai ka gane ka ce kai ha ba na ba za a yi haka ba yanzu ai fa'ili kuma ya zama da nasba a har abada ai ba zai taba yiwa ba ai ko ko a ce mudafun ilaihi majrurun abadan har abada kisra ne da shi sai dai in wayin su dalilai suka shigo ko haka nan fi'li madi yana da ka'idar sa shi ma nasba yake da shi fi'li mudari har abada yana farawa ne da anaitu ko ko imma alifun imma nunun imma ta'un yadda dai zamu shigo insha Allah to haka dai ko an yi kuskure wurin wasali to da ka gani zaka ci kai bai yi ba saboda haka yan uwa da shi ake gane dukkan karatu da za a yi na addini shi yasa akwai littafin da na taba kawo muku na buga muku misali da shi min utulusin nahawi din nan in kuna tuna mai fadin nan bishiyoyin i'rab li'rabi din nan a farkon littafin aka rubuta wata ibara mai muhimmanci mai mutukar muhimmanci wai annahwu fil kalami kal milhi fi ta'ami ilimin nahau a harshen larabci a zancen magana da larabci yace kamar gishiri ne a cikin miya a cikin abinci ya ka girka abinci ya nuna ya kyau ga nama ga komai da komai har da zuma komai ne an samu amma sai babu gishiri duk yadda aka kashe abincin nan kudi ya in ka gani kam a ido mai ne wa ne ne gashi nan fasha fasha amma fa karka sa harshe kan kana sa harshe zaka ce kai in yawan tayo kamashe dukkan abincin nan da kake gani kana sa'awarsa kana sa harshe kana test sai ka ji ya zama testless duk kudin da aka kashe markuwa to haka ilimin nahu yake duk yadda kai karatu ka tara ka tara ana leƙawa babu nahu kafaji wurf a ƙasa domin matsalan da za a samu za ka zo ka karanta wani abu kai ridda in ba sa'a ba saboda matsalan nahu ha akwai yadda za a yi wallahi ka zo kai ridda ka faɗi kalmar ridda da an samu ka faɗi ta ne intentionally sai dai a jahilci baka san nahun baka zo ka buga ka karanta shikenan ka kwaba a qur'ani ma wai su dalilin ma da yasa aka kafa nahun shi yasa ma naga a takaicen takaitawa littattafa guda biyu zamu na duba wa sai dai kun daure amma ku mai da hankali kwarai da gaske amma yau abinda zamu dan duba kadai kafin komai yana da kyau ilimin tun da za ku karanta shi kudan san takaitaccen ne shi ina gani go kar kawai muna yin nahawu ai to me nahawu me nahawu me haka to akalla dai ka dan yi bayani dai a san ka san me muna nahawu to me nahawu eh nahawu a ka a i a a to ka nasu ka ji me nahawu eh ko ba gaskiya bane to littattafai biyu za mu na dubawa insha Allah in dai za ku mai da hankali to in Allah ya yarda za ku fahimci ilimin nahu insha Allah amma fa a dage fa na gaya muku kan maganar kace da kamar da wani wa nai hande kaza jangogo kaza fafi jangogo kaza ba da haka ake zama malamai ba wa tsulu zamani wa tsulu zamani dole sai ta samu da haka za mu duba wannan sharha na allamatul kafrawi ɗaya kenan na biyu za mu duba a tuhfatus saniya su biyun nan insha Allahu su ne waɗanda za mu yi amfani da su wannan كفراوي نعلمة الكفراوي ونن نا محمد مهي الدين عبد الحميد شي توفر السنية يعني سوني زامنا فيها دسو سبو دا wannan dai ya daɗe sosai wannan ya daɗe a hannunmu sosai sosai wannan ne wanda kafarawi din ne wanda zai daɗe so shi wannan mai littafi ya ce kafin a fara komai ya ce al-muqaddimat ya yi wasu gabatarwa muhimmai wadda ya kamata kai ɗalibin nahau ka sani tunda littafi ne kawa'idin nahau ilimin nahau ne littafi ne wadda shi ne ake fara dubawa dai in ana son abun ya tafi yadda ma'ana tsari yake ba wai kawai tsalle a fara yadda aka ga dama misali don in baka yi shi ba kace zaka fara karanta nahul wadih ba abinda zaka gane sai kai ta rudewa musamman a zo ana kalma li'arabi kai da baka san ajrubiya ba an zo an bara nahwul wadih haka na ga makaranti suke kai ga sanawiyat ko kuma high islam da sauran sai a zo a dau nahwul wadih a zo wai ana koya ma ai ta mal iradi me zaka gane ba kai da baka da ginin farko ba foundation ba abin da zaka gane sai kai ta rudewa ka har a gama ka gama abin nan ibtida'i a ibtida'i kuma littafi uku ake yi nahwul wadih juz'ul awwal a sake juz'ul thani ai juz'ul juz'ul thalith ba abin da zaka gane cikin su sai dai kai ta cewa nayi nayi nahwu a mun yi nahwu ai aje me kai to ne ka gane a ce ma a rubuta guntun kalma ce yi liradin ta sai ka fara karkarwa da haɗa zufa da sauransu babu barakali na kuma to haka nan kun shiga sanawi a zo a yi nahlu wada ta sanawi shi ma jisul awwal sani salif guda shida ne to a takaice za mu duba wannan saboda zai taimaka mana kafin ma mu kai ga irin wa'incan to an gama fahimtar ilimin nahu insha Allah an zo kawai sai dai ana lera da dama ka iya ka kware ka saba amma sai an dage duk wanda yake ji zai yi karatun kamar yadda misali da ko wani abu something like that to fa ya aji ya aji yanzu da gaske za a yi karatu in kuma ka ce lagalagal haka za ka yi tafi ba abun da za ka samu Allah sa an fahimce ni abin darasin mu da zamu yi yau shine definition na ilmin nahwu da scope na ilmin nahwu ma'ana tarihinsa da kuma mawdu'insa da kuma samara nashi ma'ana ƴaƴan bishiya da ake tsinka karkashin ilimin nahwu da nisban ilimin da wadda ya kirkiri ilimin da kuma hukunci shari'a ga ilimin wannan a tara hankali shi su zamu a zaman nan insha Allah at-ta'rif definition wannan hoto ɗin da na faɗa an taɓa a jami'a wani malamin harshen turanci sai ya ce mana ya ga fefa aka yaga na taɓa so son gaya wa wasu an taɓa bamu wani test na manta ma menene kawai sai malamin ya ce kowa ya rubuta masa definition a paper maza maza cikin minti ɗaya in baka in baka submitin ba ka abin nan kowane layi sai sai aka ba wa mai tarawa lokaci da aka tattara shi kenan aka tara ce kuma ta ce kuma mace ce ma professor ce ta ce oba oba oba teti test ne oba teti kawai shi kenan kowa yana da haba ai taɗi kawai an gaba ai ignishi kawai haba taɗi da aka zo kawai ashe dama ta san me take ina ji a cikin don a ajin aƙalla na tabbata ko ƙur'ani aka kawo zan dafa mun fi dubu uku mun fi dubu uku ajin domin faculty ne gaba ɗaya faculty ne gaba ɗaya akwai history akwai islamic studies arabic studies hausa linguistic linguistic ɗin ma duka linguistic dukansu da sauransu da sauransu da ke su ne suka hannu so mu kaɗai yan islamic studies mun kai ɗari biyar da yan kai banda yan arabic islamic studies kawai a ajin ƙatun dogon holle shi kenan aka tattara gaba ɗaya da ta je ta dawo ina mai tabbatar muku ba a samu kashi ɗaya cikin goma ba wanda suka ci test ɗin saboda tausaya mana sai ta ce to ta cancel din test ɗin ranar kowa yana gani a yanke rubuta zai iya yi da yake kalma ce wadda ta bakin mu ya kama da ita kawai za ka rubuta shirme kawai yadda ba shi bane ashe sun sani yadda muke ɗaukar abun a karance daban yadda ake in an zo rubutawa daban kullum zaka ji eh definition din kaza kaza ne ashe ainihi definition ne definition sai ka je dictionary ka do akai talaka dictionary kowa sai ka ga yu ce to jami'a fa ba ajin secondary school ba aka kure mutane kowa dauka definition ne aka rika sa eh ashe definition ne zaka dokta namu yana bani malamin harshe suna da irin wannan dokta dokta babuyu namu na kaduna ya ce wata baiwar allah ta yi missing test ɗinsa sai ta zo ta bashi baki ta bashi baki da allah a gaban jama'a ma cikin ofis ya taimaka ko nan ɗaya ba ta taimaka allah kaza kaza ce ba damuwa ba damuwa za a yi ya ce mai sunanki ta gaya masa ya shiru ya shiru ya shiru ya ce mata to da ya tambaye ta immediately ba mai sunanki ta ce wanci ya shiru ya shiru sai ce spell it sai ta fara faɗin sunan ai abin nan ɗin ko na gaya ma ya za ka ce misali me sunanki ko sunan ka kace na ziru ko sai ka ce spell it sai yaya a taimaka da wuri time n a z i r u ko kawai sai ya ce ram kawai kin fari tafi ta tuba aka don Allah ma kaza kin fari ashe spell it ashe it na ci ne that is spell it spell it ta yi spell it din it na cin abinci ita ta ɗauka sunan ta ne spell it ka ki yi spell it din sunan ta ta ɗauka yake ne da ita tuwa da ita tuwa sannan fa ya rubuta masa questions kenan ya bata to a harshen larabci yanzu sai a fara fadar da kai whip a kasa kana takaman kai ka sani sai a zubar da kai a kasa to za mu fara da tarihi nishi din kenan التعريف كلمة نحو كلمة تنحو إن تطلق في اللغة العربية على عدة معاني أنا سكيت أهرش اللاربتي دم أنونا دبن دبن منها نارجتك ما أنونا الجهاد الجهاد برئي برئي كذا bara'in gabar bara'in yamma bara'in gusun bara'in arewa misali zahabtu nahwa fulani naje gum wani gurin wani a shi akwai jiha kenan inda yake akwai site da yake zahabtu nahwa fulani naje gurin wane ta inda wurinsa kenan wurinsa kaga ya zama jiha kenan shi yasa shi da abin da ake kore Allah din nan a ce yana da wuri kaza ta wuri kaza Allah yake ta kan al'arshi misali to to nahu ɗaya daga cikin ma'anoninsa kenan jiha site bar'i ai ma'ana in kace za su nahwa fulanin na je gunwa ne ai jihatahu ka je ta inda yake kenan ila ga ɗaya a tanan ga ta ɗaya nan kudu ga ɗaya a nan arewa ga ɗaya gabar to kowa da sunan sai kace za tu na hawa fulan na je ta wurin wani to sai a duba ta ina yake to wanda yake ta gabar din nan ta gabar din ya zama jiha ko ko ba haka bane ɗaya kenan wa minha yana daga cikin ma'anonin nahau shine ashibhu ashibhu wal mithlu shibhu ai an san shibhu abu ya zama yana kama da kaza kama mithlu tsaran kaza tsara kwatankwaci taqulu zaka iya cewa muhammadun nahwu ali muhammadun nahwu ali kaji nahwu ya fito ko kamar na wancan amma ba irin wancan din bane kuma ai ma'anansa shibuhu wa misluhu ai muhammadu na kama da ali ko kuma kamar ali yake ko a girma ko a daraja ko a karatu ko a wani abu ina ce shibu wurin kama na sura shine shibu mislu kuma na daraja misali kucin kucin sani a tsayi ko a wani abu haka ko a karatu ko a kaza mislu to ana ce nahu karatu yana shiga ina yana ganuwa ko na'am to wa tutlabu kalimatu nahu har yanzu ana iya tafiya wato a kalmar na'u fi istilahi ulama'i a istilahi na malamai yanzu mun yi karatun literary meaning literary meaning ko hmm? ko in ce contextually meaning to yanzu kuma za mu shiga technical meaning na san dai an san wannan ai tunda akalla dai ya lada kal an yi boko literary meaning and context um, uh, technical meaning to yanzu technically na'au mana a istilahin malamai wannan a harshen ne harshen larabci in ka ji na'au in ma yana nufin wato jiha ko kuma kama ko tsara ko to amma a harshen istilahin malamai to shine gashi nan العلم بالقواعد الذي التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك نحو أبو معلمي نعلم yadda suka masa ta'arifi definition nashi shine al-ilmu shine wani ilimi bil qawaidi wato ka yi ilimi ka san ka'idodi allati yu'rafu biha ahkamu awakhir al-kalimat al-arabiyya wanda ilimin in ka yi shi shi zai sa ka gane hukunce-hukuncen ƙarshen kalmomin harshen larabci duk kalma na larabci da ka ganta kawai in kana da ilmin to za ka gane hukuncin ƙarshen kalmar ƙarshen kalmar wasalin fata ne zai zama kisra ne zai zama rufu'a ne zai zama ɗauri ne zai zama in dai kana da ilimin nahu kana ganin kalmar za ka mata hukunci za ka ce da an ce karanta ta za ka karanta ko ma me a ƙarshen dai ka san hukuncin da ka ga kalmar kawai kaga ai ilimin ai ba na wasa bane tunda da shi ake gane wannan shi yasa na gaya muku inda kana da shi to kai kan fa ba ruwanka da maganar wai wai rubutu wai amar wasa ne ka wuce wannan eh yawa amma wasan inda kai nahu amma ta ma shikenan ba ruwanka da wani wasani kaji mutum yana tambayan wasani to bai da nahu shi kuma abun tausayi ne abun tausayi ne a wurin karatu wallahi don inda ma'ana ya gabar shi yamma zai yi yamma dal zai nufa ya tafiya kuma ya bar shi wai karatu yake shi ne abin da muke gayawa magauta ba sa tsayawa su yi ko suna yin ma ila ba sa fahimta shikenan kuma wai a dole wai sun yi a ji mutum ya ɗauko wanda katon babban cikin su katon cikin su babban cikin su wanda bi kowa shehu janar tsohon alkali a gidan rediyo ya yi abin kunya maulan mu shehu ya yi tal mar lukudan wuta a jiya nake sauraron rashin sa'a ne ko rabin sa'a ne kazan shehu waya ko wani abu da ake rabin sa'an gumi ya ce ko rashin sa'a ne ko rabin sa'a ne ya ce na ji mutum ya zo saboda babu irabi ina karatu littafin sayu muslim ko wani littafi yana karantawa kawai da ya zo wani wuri sai ya rude kawai wai wani mutum ne na wasiya ƴaƴansa ya ce in na rasu alhiduli lahadan wansibu li kawai sai ce labanan to ba wasali lamun da ba'un da nunun da alubaki sai ce wansibu li labanan wa in na mutu ku tona min kabari ku- ku ku- ku yi min nono ko aje ko eh, ku sa min nono eh a zuba mai nono shehu ya ce kura aka dama da za a zuba nono ya ce kaji jagiri ya rasa yadda zai da wuri bai san labanu da labinu ba labinu tubali irin wanda in an sa gawa ake tura tubali ko foge din nan sai a kara yadda za ta zauna daidai ba za ta faɗi ba a cikin gaban a sa tubali tana a sa tubali tana to shine yake yin wasiya alhiduli lahadan in na mutu ba shakku za a mini ba akwai kabarin shakku irin wanda muke yi na nan saboda yanayin kasar mu ba ta da karfi akwai lahadu wanda nan in mun yi ta ba za su rari za kaburburan amma na gani a saudiya ma- eh, ana ana yi lahadu din sai duna rasulullahi ma shi aka masa a tona sai yayi zurfi sai a karkata a tona karkashi ciki can din sai a karkata tonon a kwantar da shi ya tafi ciki can sai a tura gawan sai an daina ganin ta sai a sassa eh, tukwane na gasa din na a tortoza sai a gini in kasa na da karfi ba ya rizawa shine lahadi yace to amin lahad a kabarin sannan a- in an sa gawan a sa tubali a tukare ni kawai sai yace a tona min kabari a zuba min nono sai ya fasara da laban in an sa wasalin sama laban nono in an sa wasalin kasa tubali shan ya ce to fura aka dama da za a sa nono Eh, a a cikin kabari banda jayi to a takaice ilimin na'au shine ilimi wanda in ka yi shi za ka san ka'idodi waɗanda za wato eh, da su za ka san ƙarshen kalimomin arabiya fi hali tarkibi a wurin tarkibinsu tarkibi an san tarkibi ko a ajiye wurin daddaura kalma kalma da kalma da kalma idan an sa kalma ɗaya aka sa wata an an gini ai ko ya zama akwai tarkibi an gina wata akan wata an daura wata kan wata a daura wata kan wata sai kaga zance yayi dogo amma ya zama mai ma'ana fa amma ai zance a gama surutu mai tsawo amma bai da ma'ana da karshe ka rasa me aka faɗa ba shi nake nufi ba min al-i'rab daga al-i'rabi to akwai magana nan ba za ka ga mutum wani zai iya karanta nahu littafin misali nahul wadih ya gama amma bai iya lirabi ba ya san ka'idodin ka na nahu amma bai iya lirabi ba to shi ma ya sha wahala malan ka koyi lirabi ka rika jogolgola arabiya yadda ka dama ka rika wasan kura da ita amma in ba lirabi za ka yi nahu ka san ka'idodi an ce kaza eh ka'idan wannan ai fa'i- fa'ili ne a wannan ai fi'ili ne to me lirabin sa to sai ka ga kuma ka ji ido ya- sai ya raina fata shi ma wani abu ne daban na ina buga mana misali yawanci misali ko da yake zai za mu tafi kuma wani gona in mun shiga lirabi kuma a takaice dai eh, a ƙarƙashin harshen larabci akwai fannoni kamar guda wajen shida ne nake in ba na manta ba kowanne yana da muhimmanci a nahau kansa yana da fannoni a ƙarƙashin sa wa'inda sanin su dole ne in ana kana zo ka zama ka san shi ciki da wuce to ka salli arabi dai kenan sannan wal bina haka nan gini karshen kalmomin larabcin a wurin gini ka san wannan kuma yadda bai zalika da abin da ke bin wannan to mun gama definition yan uwa sai ina yin a gurguje ne saboda sai mu ta zama akan wannan shi kadai amma ina so mu nade shi kawai a wannan zaman insha Allah al mawdu' me al mawdu' shine scope da larabci M and objectives na ilimi a kowane ilimi ma'ana scope shine hadafi hadafi na ilimi shine scope to me hadafin ilimin nawo wa mawdu'u ilmin nahwi shine al-kalimat al-arabiyya mawdu'i na ilimin nahwu shine harshen larabci yanzu misali mun ce mawdu'i scope na ilimin tajwidi shine alqur'ani ko hadisi ba ce in ka zo karanta hadisi kai ta iya yi ba ba ga yace ka ba scope dinsa shine alqur'ani wurin karanta qur'ani tilawa haka zo ka karanta hadisi kai ta yi mutane iya yi ba ga yace ka baya cikin tsari ba a saka ba dukkan malamai ilimin tajwidi sun tafi akan mawdu'insa shine ne qur'ani mahalli inda ake dabbaka ilimin kenan shine alqur'ani da zo wani hausa ma sai yana iya yi na'am ina wallahi hausa ka yana ta wani iya yi wato ainihi kuma ga yace ka jahilci ne to duk wanda ka yana wannan jahili ne bai san ma me yake yi ba kaji har malamai fama kaji wai malamai wai ai mene bayani bai wani kujube kujube sai ka rasa wani balarabe samu balarabe ne ya biro ya dawo Najeriya wanda bai iya Hausa ba ko ya hane ne wallahi ka dauka wani balarabe ne wanda bai iya Hausa ba yake koyon Hausa wai kuma wai dan Najeriya ne baki wai karfi da yake sai ya dawo balarabe to wallahi ga kun jahilci ne ainihin ilimin scope ɗinsa shine mai Qur'ani in ka zo karanta Qur'ani kai annabi ya ce mai laisa minna man lam yataghanna bil Qur'ani duk wanda ya zo karanta Qur'ani bai rera shi da kyau ba to ba namu bane in ji annabi hadisi sai don ka zo Qur'ani yi shi nan ma in ka zo karatun hadda wani abin da mala ahmad ya ce kar ka tsaya ga yaudari kan kawai kana wani kiki ya ce za ka zauna shekaran curin matsaki ƙur'ani bai zauna kanka ba mala ahmad allah ji kansa dan shek tayar suman bauchi ya ce kar ka kuskura ni yake gaya wallahi ka zo za ka karanta ƙur'ani wai kana wani wani iya yi a'a bari sai ya zauna tukunna ka tabbata ya zauna in ka zo karantawa gyara shi ya ce amma in ka zo karatun hadda shi shi gaya ba miya wallahi tallahi malama shi ya gaya min wannan yace ka ci qur'ani gaya ba miya wurin hadda ba zai zauna ban ka tsaya kana wani ye ayyo waye waye wa saka ka nade shi duk na ya dadu to ka zo karanta shi tilawa da cikin zaman lahajiya hutu kaza to yi ka'idodin ja maddul lazim maddul waye duk ya wanda za mu zo cikin su soma insha Allah to eh wala samara mun an fahimci inda wato scope din ya tsaya ko harshen larabci min jihati al-bahthi a wurin bincike an ahwaliha al-mazkura cikin yanayin harshen wanda aka ambata a baya su sanin da da sauran abubuwa kan kalma menene menene duka da muka karanta a bayan nan to ta anan ne ake bukatan aji aji nahau a gane kuma akwai nahau a wurinka na sha buga wani misali wani yaro ya kawo min ziyara a gida daga adamawa sai muka je ba ni mantawa zawiya ce da muka je akwai wani bawan Allah ba zan kira sunansa ba yana wa'azi kawai da muka fita ya ce ala sure goɗɗo feere ɗo wala naw goto ɓere on haɗatamo on si ha julirɗo ɗo o bolwa o bonna arabre tan si a kay ce kul yaro ne karami amma ya san arabiya ya san nahau malam mai kyau mutum ya tsaya a gaban mutane yana bata larabci kuna kallon sa ce masa kul kai ziyaran ka mun je kai sallan ka ita ce kawai ba ruwan kaje zaka duba waɗannan ta aiki ya same ka kuwa waye yake damuwa kowa yana tsoron ilimin to ko yana da wahala yadda ka san masik a boko kowa gudun sai yake wai kowa ai ai wallahi ni ban yamma ka ji ko littafin sama ban da shi a secondary da yawa wanda suke da wannan mentality wani tafin ma ni ban da shi belle yi shi to to ai ka samu gibi a boko in an ce english an ce math to shafa fatiha ka tafi kawai in baka da shi ko zaka mutu ba za ka je gaba ba to tsaya ka yi shi mana malam tun daga shi nan dai muna kallo har a jami'a dole ka sai kai sai kana da shi english ko aware ko course din ya shi kashi ka je yi sai kana da shi kafin ka kafin ka wallahi kafin ka gama jami'a ko zaka mutu da ka tsaya ka koyo shi kawai shine zaman lahiyan so mu bar wannan dai kawai daga ce mu je gaba ta gaba samara ƴaƴan bishiya da ake tsinka a mora a ilimin nahu mu je kayan ilimin nahu ka karanta eh na ga ah sosai na yi nahu ai na yi nahu to na'am ai na yi littafi kaza ai da littafi kaza ha ni kuma da na yi alfiya ma ta nahu wa sarf ai na yi kaza kaza ai da shekaran da na zauna kaza amma kar ya kawo yin larabci kuma sai ka ji abubuwa kawai ga sunan yadda suke a to karya ne bai yi shi ba in yayi shi ma bai fahimce shi ba a in kai na hawan daga sai kam in ka kama harshen larabci a dauka ci ba wahi ne ya tashi daga kabari babansu yawwa to a takaice ga samar wa samarar ta'allumin na'awi ilmin samarar ta'allumin ilmin na'awi gashi nan ƴaƴan bishiya da ake tsinka in an san ilimin na'awi gashi siyanatul lisani anil khata'i fil kalam al arabi shine a katangance harshe a bar katangan karfe wurin kure yin kure a magana da harshen larabci in dai ka samu ilimin to ƴaƴan bishiyan farko da zaka tsinka kenan zaka katangance harshen ka zaka protecting na tom naka daga kure yin kuskure a wurin magana da harshen larabci malam in kana son ka ji daɗi malam a cikin malaman ka ji daɗi ana larabci a malamai mu mu'asirai fa matasa na yanzu to zan baka mutum biyu in suna larabci da Allah a ce za su yi larabcin minti ko da ashirin ne to fa in ba an rufe ido kai ka samu suna yi zaka dauka larabawa ne ba za ka ce baƙaƙe ba ne na ɗaya akwai doktor ibrahim makari lecturer ne a jami'ar da na yi karatu daga baya ya bar wurin na biyu a wanda na sani kenan ba shine shek shatima el-miskin wallahi yana larabci in ne larabcin gayan da yake yi haka in idon ka a rufe yake baraka Allah baraka ke batu mutum bane sai dai ka bude ido kawai ka gani shi ne saboda tsabar yadda ne wato kawai ta zama ta yi naso wallahi sai su gaji yadda larabawa waɗannan da kake kallo ko da ke laraba kam in irin laraba wanda jahilai wanda ba su karatu ba ne wallahi ko irin yan mudin na wallahi sai mu jijjiga su wallahi saboda saukan mu a Madina billahi allazi la ilaha illa huwa da su jaro din nan yaron jaro tuko din nan mu goma na rantse da Allah muna sauka a wani funduk kamar wani funduk haka wani kawasun balarabe nake mar tambaya wallahi ya kasa gane me nake fai da larabci billahi lazi wai sai kamar gargaliya broken kamar larabci mai kyau sai ta hangale ba baki ha ba ban sai ba wai sai kai brokun nayu irin a turai a boko a Najeriya nayu na ka ji ana wani abu wai turanci de wai de wai yes de abi ko ba ga wani abi to irin wannan wa shine wai ga wani in wanda bai san turanci ba in ji Allah wannan kwafofi irin mutanen kudun nan sun wadu suna wannan burjugulai sai dauka turanci ake shi kam da turanci kamar ruwa bai san kuma tarkace ne babu ka'ida da komai an kakkarya harshe to haka bellantana irin masana harshe sosai da sauransu to a takaice bishiya dan bishiya da ake tsinka shine katangance harshe kiyaye harshe daga kuskure a wurin magana a harshen larabci na biyu cikin ƴaƴan bishiyar da ake tsinka in an san nahau wa fahimu qur'anil karim fahimta na kwarai na gaskiyar gaske ga harshe ga littafin Allah alqur'ani in kana da ilimin nahau malam to zaka fahimci littafin Allah da kyau kyau amma ba nahau ah babu ai an samu akasi kuma ai saboda in ka zo duk karatun da zaka yi zaka gaya mutane ai kalmar daga kaza ne kaza haka kai can wasa da arabiya da ya takaice wal hadisi annabawi haka nan kuma zai taimaka maka wurin fahimtar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi don yan uwa da yawa za ka kalma ga ta nan kalma ɗaya ce amma in an mata wasali kaza ta zama kaza in an mata wasali kaza ta zama kaza don ba na hauka kai ka dauka ɗaya ne kawai kai kan kullum ka zo kai ta kifa mutane kawai kwarai da gaske babu lokaci da sai mu ta misalin irin waɗannan in ba na hau shi kenan sai kai ta halaka mutane iya wanda ka sani kuma kansa kawai zaka tafi tunda baka san ɗayan ba ko sauran ba ko ba haka bane mutum ɗaya in yayi ɓata rai a mutanenmu mu ya fara juya kalma sai ka gudu saboda an yi da gaske ne so fahimtar qur'ani da hadisin kuma fahiman sahihan za ka fahimce shi fahimta ingantacce allazzaini huma aslu shari'ati islamiyya wanda qur'ani da hadisin nan sune asali na shari'ar addinin musulunci gaba daya saboda haka fahimtar su ashe fahimtar shari'a ne gaba daya daga kan a fahimce su a san nahu wa alaiha ma madaruha kai shari'an gabaki daya ma karkashin qur'ani da hadisi ke tafiya ke jujjuyawa ashe dole ne a san wannan ilimin kenan na grammar din sai nisba nisba na ilimi munasaban ilimi menene nisbatihi wa huwa min min al-ulum al-arabiyya yana cikin ilimai na harshen larabci kawai harshen larabci za ka karanta karkashin sa din kamar yadda na fara akwai abubuwa abai bade guda kamar shida akwai ilimin nahwu din a ciki akwai sarfu akwai balaga daga ciki balagan na da ilimai uku shi ma akwai ma ilmul badi' akwai ma ilmul ma'ani akwai ma ilmul bayan karkashin sa shi kadai haka dai akwai ma wato karkashin adab kenan to sai kuma wadi'u waye kirkiri ilimin waye fare shi waye kage shi al-mashhur mafi shahara a cikin magana kawai anna awwala wada'a ilman ilman nahawi farkon wanda ya dawwana ilimin nahwu ya kage shi huwa ga sunansa nakan yawan fada abul aswad du'ali abul aswad ad-du'ali amma fa da alhamza ad-du'ali ba du'ali ba du'ali
an fiskanta
بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يا دون وانا ilimin ne karkashin umarni da sayyiduna Ali radiyallahu anhu ya bashi sayyiduna Ali shi ya bashi da ya ce masa ya koyar da nahu wata wato an samu akasiri an yi kuskure ne a harshen larabci sai sai na ali yace wa abu sai yake yadda aka samu sunan ma kenan nake son ga muku yace a ba haka bane ai iqra ala nahwi allazi qul ala ala nahwi allazi qultu fadi yanda na fadan nan nahw to daga naka samu sunan ilimin yanda na yin nan shine aka nahw me yasa to me yasa aka yi me yasa wani ne aka ji yana karanta wata ayan qur'ani sai ya kwaba ya uzu billahi uzu billahi a dole a koyar da mutane sanin ka'idan arabiyan nan saboda ne su daina kar ya kai su gari da karanta qur'ani wannan da ne kaka ridda wani azu yace inna ma sha Allah zai ce inna ma sha Allah min ibadil ulama yace inna ma sha Allah dalilin da yasa aka rubuta nahu ke ilimin nahu kenan maimakon ya ce ina masha Allah ne bari ulama iyaka wanda suke tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne masu ilimi malamai don ka ce ina masha Allah a'udhu billahi ka ce wa iyaka wanda Allah ke tsoro a cikin bayan su ne malamai a'udhu billahi tsoron ya zama fa'ilin shine kame da shi Allah a'udhu billahi kaga aiki ya kaya bace aiki ko to sai kuma aka ji wani yana karatu a cikin suratul taubati cewa wai inna allaha bari'un minal mushrikina sai ya faɗi wani abu a'udhu billahi wanda in intentionally ne ba a babin misali ba ka faɗa zaka ridda a yanda yake a qur'anin kam inna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu to shi ya sai ya faɗi wasalin da ba luhu ba a takaice dai ba na son abin kar ya zama kuma samu akasi an gane bayani in dai kace a'udhu billahi a'udhu billahi saboda a gane zan yi misali in kace wa rasulahu a'udhu billahi kace ba ruwan Allah da mushrikai ba ruwan Allah da Annabi Muhammad a'udhu billahi a'udhu billahi amma in kace inna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu kace lalle indeed shi Allah yayi bara'a yayi hannun riga da mushrikai wa rasuluhu manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi bara'a ba shi ba mushrikai aikin da sunan Allah ke yi shi sunan Muhammadu ma yake auren amma in kamar mafuli ne shi annabi a'udhu billahi to aiki ya girma ya baci to da aka karanta wannan da sai na aje ce kai dole a koyar da ka'ida na nahawin nan saboda kar mutane su zo su yi ta barna maimakon yabon Allah ya ta zagin sa to shine dalili a takaice takaitawa fa nake in mun ce zamu fara da wallahi sai mu ta zama anan duk na dubure abu ne baya wani sharha sosai an ji wanda ya kaji ilimin nahu abul aswadi du'ani abul aswadi du'ani amma akwai malaman nahu gagarau wanda suka gaga kamar su sibawa wanda na taɗa ɗan baku tarihin sa ko ya yi zaman kano ma sibawa yadda kake jin nan ma kusan ma ɗan kano ne amma ya shiga duniya ya gagara a misira ya kirki da larabawa ya koya musu darasin da har a naɗe ƙasa darasin suna suna suna kan wani mutum ne wanda mai warin kashi mai warin kashi in ka zo kusa da shi ka yana warin gaske kamar hamata sai zama yana da mata balarabiya wata rana suna zama sai kawai sai fitilan su ta mutu da daddare sai ta matal misba kawai sai ta dariyarsa har ta faɗi a ƙasa ta ce wa gaya ma haka ake faɗi ta dariyansa ce ba haka ake faɗi ba sai ta gyara masa sai ya ce shi kuma irin sai ya ɓaci dariyar da ta yi irin dariyar mugun tabbar har ido yana fi hawaye irin direct translation din nan ne kai eh irin kawai direct kama a ce misali za ka fassara hausar zuwa turanci misali ya ce ai yanzu nan ya sha kuna ai ka ce ya drink misali ka fassara shi direct drink a kwana wani wannan ya yi ba kalmis ba wai fitila ta mutu fitila ta mutu ya san haka ake faɗi da hausa to he irin wannan da yake ya san me mutuwa da larabci mata sai ce matal misbab sai ya haɗa fi'ili da fa'ili kawai sai ta dariya zai ta ce ba haka ake faɗi ba kawai a tabbace dai sai ya ce to shi kuma ya yi alkawari a lokacin ya gaya mata ya ce sai ya koya wa larabawa larabci sai ya karantar da larabawa larabci ai da ya fita neman ilimi hakan aka yi in ya zo wurin ɗalibai a jami'ul azhar wurin ɗalibai in ya shiga cikin mutane ana watsewa to yana da wari ba san abba da ya je da ya fara kwami ya ruboye kansa in an je an yi darasi ya ta kwami ya ta kwami ya ta kwami harshen ya je karantawa ai ba kowa yana gudu sa in ya shigo mutane ana watsewa ai da aka manna result wato a takaice sanda ya kure maleji ka sana kure maleji kuwa tsinka shi ko sanda ya tsinka maleji a ai sai aka rika lallaba kai wannan fa ya kamata a matso shi ba an zo da sinista ta dawo lokacin da ya kare ta ka fara kewaye shi an manta da warinsa kowa ya zo ya kira kawai daga nan fa shi kiran fa haka ya gagara a duniya sibawai da aka yi zama sibawai ashe kai ma insha Allah in kace zaka maza zaka iya zama su yi bawai ki ku to alhamdulillah sai na karshe na karshe hukumu shari'a fi hukuncin shari'a ilimin nahu akwai bukatar mu san me hukuncin sa ko shine na karshe hukuncin shari'a a ilimin nahu وتعلمه فرض من فروض الكفاية yin ilimin nahau farilla ne daga cikin farlu kifaya an san fardu aini mun muna faɗin bayanin sa kullum ilimin da dole kowa sai yayi in wani yayi ba zai wadatar muku ba kai ba sai kai ilimin sallah yanzu wani yayi ya iya shikenan kai sai kar kai to shine fardu aini amma fardu kifaya shine irin ilimin nahau in wani ya iya kawai sai zai ta koya muku shi wanda ya gane sosai ya gane wanda bai gane sosai ba shi amma karatun sallah kan dole sai ka gane don wani ya gane maka bai yi ba wa rubama ta'ayyana ta'allumuhu ala wa'id fasara farda ainin alayhi yace da yawa yakan ayyanu akan wani mutum shi kadai insa sai ya zama masa fardu aini akan sa me yasa yanzu kai kana zaman zaman lafiyan kan nan tukunna ilimin nawo bai zama fardu aini ba akan ka in fardu kifaya ne dole wani ya dauke wani in wani ya iya zai iya zuwa koya musu amma ran da kuskure ya ɗebe ka ester estuwa in ji fulani kace wai za ka yi tafsiri to ka shiga uku in baka da shi ka bonunka in baka da ilimin nahawu a halki don wallahi tsine ma za a yi ta yi mala'iku za su yi ta yi saboda inda manufan qur'ani yayi daban inda za ka yi daban shi abin da yasa kake ji wani wai suna wani katon jahili wai yaje mahaifi na jami'a gaban inda suke karatu wai yaje da kawaidi da da littafin tafsiri jalalain wai karatu yaje yi saboda tsabar wai ana samun kuɗi tafsiri an posta ana samun kuɗi tafsiri ko to a yi tafsirin mana a ibadatan a yi shi ibadatan da nufin ibada shiryar da al'umma a in ka sa duniya a ciki kan halaka daga nan to mafi yawa yanzu tafsiri ya zawo harakan neman kudi ni ma sai na yi a ɗauko tafsirin hausa tarjama wanda aka gada wasiƙa kikir kikir kikir kikir to wani wani hausan ma in ka zo fassara sai ka sai ka kasa gane me ma yake bane don shehu janar din ba sakkwace ne an jewa misali a hausa yanzu na ce lanho in na ce lanho me nake nufi me ne me ne dalla duk cikin ku na duk yawan ku nan ba wanda ya sani lanho
babu mara tasho
hmm? Hmm? Hmm?
yawa ne Mm-mm. ba wancan nake nufi ba ba lamfo na ce ba to kudin haraji kudin haraji to a takaice hausar ma kenan balle larabci ka ce wa za ka fassara alkur'ani don rashin kunya to a takaice in mutum ya ce zai zai wa mutane tafsiri to na ya zama wajibi shehu usmanu ya taba kama rike wani mutum ya ce daga yau waya yana fassara wasu alkurani tafsiri ya tara mutane a ramadana ya yi dukki nake ana jan aya yana fassarawa shehu da ya zo ya dan saurare shi ya kira shi ya ce masa daga yau kai kanka fa wai na haramta maka fassara alkurani kai kanka daga kai sai Allah a ɗakin ka ma na haramta maka balle ka tara mutane ka ja ayar ka fassara ta daga kai sai kai sai Allah a daki yace na haramta maka akwai wani malami yace in mutum bai san lugha ba bai san nahwu ba ya ji tsoron Allah kar ya kuskure yace zai fassara mutane Qur'ani amma da yake abun ya zama yadda ya zama ka duba ka duba fa yadda ake garaje fa malam ta uba garaje ba malam ba abun da mutum ya sani na addini ba wai wai zai karanta wai zai tafsiri wai saboda kawai ana samun kuɗi wallahi ina tafiya da mahaifina lokacin wai akwai wani a garin nan wai yana tafsiri sarkin malamai a yanzu da ya fara da abun da ya gurgurce a hanya muna tafiya sai muka da mahaifina da kama muna tafiya kawai sai muka wuce wajen yana tafsiri ba ana mantawa da wannan tun ina karami abun ya dan dade dan tun da zai kai shekara kusan ashirin ka ai kaga ai abun ya dade sai sai muka je wani yana tafsiri sai ya ce annajmu wash-shajaru yasjudan sai ya fassara da wai da taurari da bishiyoyi suna yi wa Allah sujada ka duba ba dan Allah ka duba wadda taurari da bishiyoyi suna yi wa Allah sujada eh haka ne in larabci kai ya kawai baka bi malamai ba haka ne na jimu ai tauraro ko shajaru bishiyoyi jam'i ne shajaru in ka ji shajaru bishiyoyi masu yawa kwaya ɗaya shajaratun plural na shi haka ne amma ba haka ba ne wallahi muka yi ta dariya tun ina ƙarami na san wannan kuskure ne me ba nan sa ba haka ba ne kwata kwata ba ma shi ba ne ba bai kama hanya ba ma balle ya fasara me ma nan sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wan najmu wash shajaru yasjudan nau'o'a na tsirrai wadda suke yatso da waɗanda suke da sanda a sama dukansu suna yi wa Allah sujada shi ne wa'ayawai da taurari da bishiyoyi suna yi wa Allah sujada kai kaji kaga in babu malami fa don kana da awan wai ai a hannun ka ai na rauki ai na sani ai sani to daga nan sai ka faɗi warwas ba haka karatu yake ba kar ka ji dan karatu dan kadan kai yaudari kanka kai ta jin eh kai a ba yanzu qur'ani ka ai mu za mu ya fassara shi ƙarya kake wallahi sai ka bi malamai da gasken gaske imamu suyuti kam ya ce wajen fanni sama da hamsin ya ce za a sani kaga mu kam sai Allah ya hore he dama dama ma wanda suka faɗi fannin sha uku na kaɗan lalle ka dai sai dai gurgudu to za ka yi tafsirin za a gane za a ji daɗi kuma amma in ba haka ba haka kawai irin hawan fedan nan to sai ka ka ta wahala ka ta wahalar da wanda kake wasu ma a zuwa tashi su gasa gane menene aka yi kai kuma ka ta wahala kana hada zufa inna eh muna tare ko imana ka wahala ka wahala da su to saboda haka ya uwa hukuncin ilimin nahawu dai fardu time din mu ya tafi definition na ne definition na ne na ilimi shi mu gabara da shi ai za mu gaba to gashi so a takaicen takaitawa insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga marhala ta sai Allah kai mu dai insha Allah kada yanzu dai an dan ji takaitaccen talhisi na shi ilimin سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك wannan ya samu asali ne wucewa da muka yi dinnan na rashin farawa da wurin lattin da nayi sai afuwa shine matsalar da ya faru muka dan daura ba ni son kuma muna daurawa saboda larurai na yan uwa musamman da yanzu lokacin ayyuka ne na gona gobe muna da me me muke da shi gobe na lafiya tafsirin qur'ani da kowa sai zo da alqur'ani sa kenan muna fata abinda muke yanzu da faduka ne an da faduka ko tun da mun fara karatun abubuwan muna so na dai akwai fa'ida ana ji abinda na leka din akwai fa'idodi da yawa da na leka kun ga dai inda muke a hanya muka tsinci karatun namu ba daga farkon qur'ani muka fara tafsiri a zawiya ko kuma akwai bukatan wato ba mu san kuma yaushe za mu gama ko za mu gama za mu ga ƙarshen sa ko ba za mu gani ba Allahu a'lam banda Allah ba wanda ya san wannan to tun da haka ne za a yi abinda na sha faɗi na idioms na tura na once bitten twice sha akwai abu binciken da za a yi ana fitar da abubuwa muhimmai wanda ƴan uwana tabbata za su fahimta za mu faro daga farkon alkur'ani mu ta tafiya illa masha Allah muna da rai tare da ku insha Allah in an sa in an yi himma to za a ji fa'idodin da suke Qur'ani ya kunsa din nan wanda mai kwakwalwa sosai kuma zai dauka ma wata rana insha Allah dan inda ana nan ba a daina ba kan to za mu samu wato wanda za su tsaya insha Allah to ma ya zama ba a faɗaɗa an tsaya abu kwaya ɗaya ɗin nan to sai a yi ta asaran lokacin yana ta tafiya muna tunanin wasu lokaci kaza za mu ajiye wannan littafi mu shiga wannan ba mu ba mu ke da lokacin saboda haka za mu haɗa kawai mu tafi gaba da insha Allah Allah ya taimake mu سبحانك اللهم أغناي أدعو ما هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله نعم